والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بركة مرتشي قباتين كراتو أننا وانا للتافي كتاب التوحيد وانا يوضع متاشي درسين إشرين daga wannan masallaci na al-ahfad da ke cikin garin gombe allah ubangiji ya sa karɓaɓɓe ne abin da muke yi mun gama babi na sha tara jiya yau za mu tashi babi na ishirin a cikin kitabun tauhid na ashek muhammad ibn abdulwahab at-tamimi allah ya masa rahama allah ya gafarta masa za mu tashi babin da yake magana babu ma ja'a min at-taghlidi babin abin da yazo game da tsanani fi man abadallaha inda qabri rajulin salih game da wanda yaje ya bauta wa allah a kabari kabarin mutanen kirki ku duba fa ka je kabarin mutumin kirki ka bauta wa Allah fa an haramta fa kaifa idza abadahu ina kuma ka je ka bauta wa mutumin cikin kabarin ka je gurin kabarin ma ka nika gari ka tashi ka tafi wajen kabari na mutumin kirki abinda aka sharanta maka in ka je makabarta ka ziyarci kowa in akwai kabarin da ka san da su ba laifi bane ka bi ta kansu kai musu sallama ka wuce ba laifi bane ka je kabarin mahaifinka ka tsaya ka yi addu'o'i masa shi za ka masa ba kanka za ka yi wa a kan wancan kabarin wani shehi ne ka bi ta wajen ka masa su ima yadda ka yi wa mahaifinka ka masa addu'a sannan ka yi wa dukkan sauran musulman gurin addu'a abu laifi wannan ka masa addu'a domin yanzu ko mi girmansa yanzu shi yake bukatan addu'anka shi kuma ba zai maka komai ba to ka je ka tsaya a gurin ka ce bari masbarin yi nafila a gurin saboda falalan kabarin shehi wannan haramun ne za ka halaka za ka mutu kafiri za ka mutu mushirki to in har ka yi ibada ma a gurin an hana ina kuma wanda ya ji suke bauta masa suke daga hannu alhamdulillah suke daga hannu su ce ya taimake su ya biya musu bukatunsu kun ga wasu abubuwa da yawa yanzu alhamdulillah da ake faɗa kan irin shirka da kafirci da ake aikatawa kan waliyai wani abin dacewa ake cewa ƙarya ake yi amma yanzu kowa yana gani aiko yanzu da kansu suna zuwa su faɗa da kansu suna zuwa su faɗa kowa yana gani masu social media kowa yana kallo ba ruwan yanzu wani yanzu ya ta shan wahala yana cewa suna ana kaza ana kaza ana kaza duk karatun da ake yanzu practically mutum yana gani to sai malam ya kawo mana hadisin sahihul bukhari hadisi ne fa ingantacce fa domin musulunci mu musulmai ahlus sunna muna bauta wa Allah da manya-manyan abubuwa guda biyu na ɗaya ƙur'ani na biyu sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a sunnar annabin nan muna da gaggariya guda biyu wanda duk abin da ya zo a cikinsa ingantacce ne shine bukhari da muslim dukkan musulmai fa da ka sani duk wanda sunansa musulmi ko ɗan waye da wannan abu biyun ake aiki muke yin addininmu to me yasa an kawo musu aka ce gashi ya zo a bukari ga annabi ya faɗa me yasa ba sa karba me yasa an fassara musu ayin qur'ani mu ce ga yadda abubakar ya fassara da umar da usman da ali kai bari mu dawo kusa ma inda yafi kusa da kowa imamu malik ga yadda ya fassara ta ba malikiya muke ba me yasa ba sa karba sai su je su ta bautan kabari sai su ta neman taimakon shehi suna kiran sunansa me yasa suke haka shin adam ma ba wani sabon kafirci bane an kibin qur'ani an kibin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu a duniyar nan nace ba zan ƙara bin kowa ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda sai nuna min yatsa ba wanda zan saurare shi ni kawai ina sauraron na annabi ne sallallahu alaihi wasallam ina tsoron in tafi wajen Allah amma duk shehu nan duniyar nan in hada su nace ba ruwana da na annabi zan tsira mu duba hatsarin maganar ga annabi ina ruwanka da wani ga annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yasa wannan hadisin yazo a cikin bukhari daga matar annabi sallallahu alaihi wasallam su biyu aisha wa ummu salama aisha da ita ummu salama aisha take cewa yanzu matan annabi suna zama suna bawa kansu karatu kenan yanzu a nan gurin ummu salama malamar aisha ce domin aisha ta ji mai ummu salama ta labarta wa annabi annabi ya ƙara ba ta karatu ita kuma ta riƙe yanzu nan ta fa'idanta da ita anna umma salamata ita ummu salama zakarat li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kanisatan ta ba wa annabi labarin wani coci ra'atha bi ardil habasha wanda ta gani a kasar habasha domin ummu salama tana cikin wanda suka yi hijiran farko a musulunci ta je habasha to sai ta ga wannan cocin a birnin habasha a cikin wannan cocin din wa ma fiha min suwari ta ba shi labarin abin da ta gani a coci da kuma abin da ta gani a cikin cocin na hotuna za ku ga asalin hoto-hoton da kuke gani ake ta yi asalin hoto da kuka gani wanda mutane suke kafircewa Allah sanadiyan hoto asalinsa shi yasa galibin addinin kafirci da shirka ku wala galibinsa kiristanci ne galibinsa wallahi galibinsa kiristanci ne shi yasa wani mutum ya yi littafi ya yi littafi ya saka masa suna fiskokin kamancece ne a tsakanin 'yan shi'a da kiristoci duk addinin shi'a kashi 95 wallahi tallahi kamansa ɗaya da kiristanci wallahi sai dai baka je ka karanta ka bi ba wallahi tallahi ka karanta ka gani to haka galibin addinai na bid'a da shirka da ƙin bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da fada da hadisan annabi sai ka samu sun fi kusa da kiristoci to ka koma coci mana kawai to yanzu a ummu salama tana bada labarin abin da ta gani a cikin coci da hotunan ciki fa qala yanzu annabi zai bata amsa me yasa ta ga hotuna a cikin coci yanzu annabi zai ba su amsa yake cewa ulaika idza mata fihim ar-rajul salih su kiristocin dama sun kasance idan mutumin kirki ya mutu musu aikin da suke ayyuka guda biyu ne awul abdus salih ko kuma mutumin kirki idan ya mutu a kiristanci banau ala balau ala qabrihi masjidan sai su gina masallaci akan kabarinsa su gina coci akan kabarinsa kun ji na daya wa sawwaru fihi tilka suwara wannan hotunan da kike gani kuma sai a zo a mammanna a ciki yanzu nan kabarin wani babban wani babban fasto ya mutu sai a gina coci ko a gina masallaci sai a tuno dukkan sauran shehunan kuma sai a yi hotunan su sai a zo sai a mammanna ga kabarin babban mutum ga hotunan yayin da suka mutu a baya duk a haɗu a bauta musu haka annabi ya faɗa shine aikin su to bari ku ji ƙarshen annabi ce ulaika shirarul khalqi inda Allah wa'annan sun fi kowa sharri a wajen Allah in wancan ya ya gina gidan giya ya mutu yana shan giya yana sai da giya har ya tsufa yana shan giya wutansa 150 ne ƙasa ƙasa ƙasa 150 kun san wuta a ƙasa take kamar yadda in kana da falala aljannar ka hawa ɗaya hawa biyu to wuta kuma ƙasa na ɗaya ƙasa na biyu ne in wutansa ƙasa ƙasa ƙasa 150 ne wallahi mai shirka ƙasansa miliyan miliyan ne na wuta shirka da yin wannan ya fi kowanne bala'i a wajen Allah ula'ika shirarul khalqi inda Allah annabi ce su suka fi kowa sharri da bala'i a wajen Allah na fitina da azaba waɗannan mutanen shirarul khalqi inda Allah fa haula shaykhul islam bin taymiya yake cewa waɗannan mutanen jama'u bainal fitnatayn sun hada fitina guda biyu ne fitnatul qubur fitnan kabarurruka da suka je suka gina masallaci wa fitnatul tamathil da fitnan hotuna kun ji labarin mutumin da kwanan nan Aisha sana ce kafallahu almu'minina alqital yanzu ahlus sunna su suna ta shan wahala suna cewa ‘yan kaza suna da addini iri kaza mun ce muku bautan shehune suke bautan waliye suke mun ce muku waliyansu sun fi Allah waliyansu sun fi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa sai ka ji an ce ana musu sharri ana ƙarya yanzu wannan mutumin da ya fito ya ce halin da Najeriya take ciki na yunwa da talauci da karyewan tattalin arziki kuɗin mu bashi da kima bashi da daraja ba mu san inda muke ciki ba Tinubu inda yana da hankali abinda yake faɗa fa nake gaya mu yace tunubu inda yana da hankali ya san abin da za a yi ya zauna lafiya shine ya fidda kuɗi maƙudan kuɗi masu yawa kamar rabin bajet ɗin Najeriya ya fidda wannan kuɗin kun san me za a yi kawai a yi hoton Ibrahim Inyasi a manna a duk Najeriya wallahi bala'in nan zai fita yace wallahi bala'in nan duk zai yayi hotuna kawai a yi hoton Ibrahim Inyasi kawai a manne duk ƙasar nan ko ina a manne mutane su wuce su ga hotunan nan kadai duk bala'in nan Allah zai yayi kowa ya ji maganarsa ba kowa ya ji ba kuma mutane ba su da adalci ne ba su da adalci wannan ai karamar magana ya fada wannan ai kankanar magana ya fada kun manta ‘yan lam yalit wa lam yulad kaji shehu barhama? kun manta waƙan nan? an manta ta? lam yalit wa lam yulad kaji shehu barhama kai ta wannan waƙan yara duk sun iya ta an yi waƙan in ya si uban Allah uban Allah wannan wanda yake ba da labarin kafirci don a gane shi ba kafiri ba ne waƙoƙin suna nan a intanet ya sacin ka neme su don ka ji ka ƙara tabbatar da cewa su ya su suka zo suka yi waƙar suka faɗa sai aka ce wanda suka wuce gona da iri ne sai muka ce to tun da haka ne ku fito mimbarin ku ku ce waɗannan mutanen ba kwa tare da su ƙarya ne har yau ba fito an yi ba Sheikh Usman Kusfa Sheikh Usman Kusfa yana nan kowa yana gani awa hudu ne ina sauraron karatuttukansa 4 hours na idan na ji komai riga-riga ko an ji karatunsa mai ta malmatu jiya ma na gan shi a kabarin wani mutumi kabarin kabarin kun gani aiko ƙasa ce za ta yi masallacin alafar ɗin nan guda ya ce wannan kabarinsa ne yanzu haka yana ce yana kwanci da jama'a kan kabarin yana ta bayani to ai wannan ne fitinan Najeriyan ba ita za a yi a waye ba wannan din shine ya jefa mun yunwa da talauci wal fitnatu ashaddu min al qatl fitinan shirka yafi kidnapping bala'i inji Allah to ku ga dai abin yadda annabi ya faɗa ce an hada wannan fitinan guda biyu to bari in nuna mana za ku ga girman shirka da riko da waliyai din nan da ake yi na ƙarya wali babban mutum ne wali ka masa addu'a ka so shi ka kaunace shi amma inna Allah ne amma inna Allah ne yanzu akwai wa zai gaya min waye babban waliyin duniya waliyi na duniya in ka cire annabawa waye shi sai na abubakar ne duk annabawan duniya babu wanda aka bashi sahabi da ya kai sai na abubakar wannan ita ce aqidar mu sabon annabi sun fi kowane sahabi kamar yadda annabi ya fi kowane annabi to sabon annabi ma sun fi dukkan sahabban su annabawa duk to waliyin waliye shine sayyidina abubakar ka so sayyidina abubakar mana son sayyidina abubakar aljanna ce kin sayyidina abubakar wuta ne shi yasa Anas dan Malik yana zaune wani balarabin kauye kun san balarabin kauye da ta'addanci yazo kawai annabi yana kutuba kawai ya dakatar da annabi ya dakatar da annabi yace annabi ga yamin yace tashin kiyama ka duba don Allah me ya kawo maganar tashin alkiyama ana kudu ba yaushe za a yi tashin alkiyama annabi ce ran annabi ya ɓaci ne ko yayi ne dai annabi kamar bai kula ci ba san sai ce wai wani shiri ka yi mata ne ya ce ba wani shiri da na yi domin amfani tambayan sai can sai ya ce ok akwai abu guda daya kenan in akwai shirin aljanna akwai daya sai ce sai dai ni ina son Allah ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce to ai kana tare da wanda kake so din nan a lahira da duniya ma'ana kai dan aljanna ne inda kana so na kai dan aljanna ne Anas dan Malik yace ya bai taba yin farin ciki da abin da ya faranta masa rai ba irin wannan rana aka ce Anas me yasa yace domin ni shi in ji Anas kenan yace domin ni ina son Allah ina son manzon Allah ina son Abubakar ina son Umar kuma na san yan aljanna ne ina tare da su a aljanna saboda waliyan Allah ne son Abubakar da Umar kare ka rike sayyidina Abubakar da Umar mana wajen soyayya da kauna da girmama musu amma ba a ce ka bauta musu ba to mu je hadisi na gaba walahuma har yanzu na'am walahuma ne a wajen ku ba ne wannan ku walahuma anha har yanzu bukhari da muslim ko hadisin bukhari da muslim ولهما قالت أي البخاري ده مسلم أنا نفهم بخاري ده مسلم أنها هر ينسو دقى إتا أم سلمة دي دقى أم سلمة دي me take cewa take cewa lamma nuzila bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haka ne ko lokacin da aka saukar annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ikan daukar rai bari ku ga girman shirka ku gani a lokacin da annabi zai rasu bai fi kwana biyar ya rage ba aka saukar masa da mala'ikan ɗaukar rai tafika ya tsarahu kamisatan lahu ala wajihi saboda zafin fitar rai annabi ba sallallahu alaihi wasallam saboda zafin fitar rai sai ya ɗaga bargonsa sai ya kifawa a fiskansa yana irin haka ɗin kun ga yadda na yi ko ya ɗaga bargonsa ko rigarsa ya rufe fiska in za in ran ya yi abin nan annabi sallallahu alaihi yana karkada kai ya rufe fiskansa haka annabi yake ana ana ana ana abin nan ɗinsa na fitar dare yatrahu khamisatan lahu yana saka rigarsa ko bargonsa ala waje a fiskansa fa idza tamma idan ya rufe fiskansa saboda zafi na ciwo fa idza tamma in ya ji numfashinsa kaman zai dauke biha saboda rufe fiskan da ya yi kashafa ha sai ya cire sai ya cire bargon a fiskansa yana cikin wannan halin me ya faru faqala sai kaji ya ce wa huwa kazali yana cikin magagin za a cire ransa ko kuma yana cikin bala'in ciwo a jikin annabi sallallahu alaihi wasallam ga mala'ikan mutuwa a gefensa a cikin wannan halin yana cewa la'anatullahi alal yahud wan nasara Allah ka tsine wa yahudu da nasara kaga na ga muku duk addinin bid'a da shirka sun dauko ne daga kiristoci yanzu annabi ya tsine wa kiristoci kamar ya tsine wanda suka kwaikwaye su kenan Allah ya tsine wa yahudu da nasara me yasa ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida sun rike kabarin annabawan su masallatai suna zuwa kan kabarin annabawan su to mu yanzu ba na annabawan ba na waliye wani waliyi wani waliyi ma ba waliyin gaskiya bane a je a rike shi ana bauta masa ana masa ibada akan kabarin sa annabi ce sun rike kabarin annabawan su masallatai yuhaddiru ma sana'u annabi yana faɗa ne ba labari yake bayarwa fa yana tsorata mu ne kar mu aikata abin da suka aikata walau la dalika ba dan haka ba la ubziri za qabru qabruhu sallallahu alaihi wasallam da kabarin annabi ma an tone shi an kai shi gurin da ake binne kowa a saka shi wajen kowa da kowa ghaira annahu khushiya an yuttakaza masjidan sai dai ana tsoro ne annabi kar a dau kabarin sa a je a mai da shi masallaci da haka annabi Allah ya masa gata ya mutu a cikin ya rasu a cikin ɗakin matarsa shi kuma annabi a duk inda ya rasu a nan ake binne shi sai aka binne shi a gurin sallallahu alaihi wasallam aka rajawa bukari musulun suka ruwaito shi kaga wannan hikima ce Allah ya sa annabi ya rasu a wannan gurin aka binne shi a gurin masallacin annabi na gefe gidan annabi na gefe to kun ga masallaci kuma yayi ta girma yayi ta girma tunda duk musulman duniya can suke zuwa aka yi ta ƙara masallacin nan aka yi ta ƙara masallacin nan amma duk sanda aka zo ba a gidan annabi sai a kauce don ba zai shiga cikin masallaci ba yanzu haka in ka gani gaban kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika dukkan sharuɗan a faɗaɗa masallacin sa a faɗaɗa shi masallacin ya zo gurin amma mutanen Saudiya sun ƙi su yi duk da tsadan gurin duk da buƙatuwan gurin amma da aka taso ta can gefen an faɗaɗa masallacin an faɗaɗa amma da aka zo gefen kabarin annabi sai aka lauye farkon wanda wannan abin sai na Uthman ya fada da masallaci har zuwa gurin amma jikin gidan aka tsaya to a yanzu an shiga gabansa an shiga gefensa kai kabarin yana nan an kewaye shi shi daban ne amma yana manna da masallacin ba cikin masallaci ba kullum in nazo karatu ina fara ina cewa ni nayi aiki a wajen kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam nayi aiki a jikin kabarin wannan falala ce da godiya ga Allah biya na aka yi amma ba wannan abin ya damun ba ni wannan kasancewa na gani na yi wa annabi hidima sallallahu alaihi wasallam in an zo za a yi shirka in ce haramun ne yadda annabin nan ya faɗa in haramta ne yi wa'azi shine aikin da aka sani in mun samu dama mu shiga har ciki yadda ake yadda ba wanda yake shiga to mu har wajen an buɗe mana sau da guri ne da ake shirka kuma ni da na yi aiki a gun kaga ni zan bada labarin mai ake yi na gaya muku na sha na karbi leta daga India daga Pakistan mata ta roƙe ni don Allah karbi letan nan da mijinta su zo don Allah a karbi letan nan to dole zaka gani ka gani dan kai wa'azi sai ka bude sai ka ga an aiko ya rasulullah ƴaƴana kaza ba lafiya ba ni da dukiya ba ni da kaza wa in jefa wa annabi zai warkar musu da ƴaƴansu a India ƴaƴansu a kaza ƴaƴansu a kaza wani professor daga Najeriya ya zo yana roƙon annabi annabi kai mai yi ne kai mai yayewa ne kai mai kaza na zo na same shi na ce shirka ne wannan haramun ne kafirci ne ina masa larabci yana cewa kai ni fa profesa ne a larabci daga najeriya na ce ba maganan profesa ba ne kai ubana ne kai malamina ne kai kaza ne amma muna maganan ya dace ko bai dace ba to annabi sallallahu alaihi ya hana ya hana ya tsinuwa kuma ya tsine sallallahu alaihi wasallam wali muslimin an jundub ibn an jundub ibn abdullah daga muslim daga jundub dan abdullah qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana fada qabla an yamuta bi khamsin kafin ya rasu da kwana biyar da kwana biyar fa annabi yake fadan abin da zamu fada din nan yaqulu yana cewa inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalilun ni na barranta ga Allah wani na rike shi abokina har ya kai matsayin da zan ce masa khalili ne bada na title ɗinsa na soyayya har ya kai mu bashi wannan sunan kun gane ko yanzu a soyayyar mu ko ta gida abokananka ai kowa kana da naka ko kana da friend ɗinka normal friend kana da wanda ake ce masa abokin shawari kana da kaza kana da kaza sannan kana da me kana da aminin da shi kadai ake kira ya san sirrinka ka san sirrinsa za a iya komai to wannan ya ce ni na barranta ga Allah a duniya a ce ina da irin wannan na barranta fa inna allaha qad ittakhadhani khalilan domin ubangiji ya man irin wannan riƙon ubangiji ya bani wannan soyayya ni ma ina masa irin ta to bazan raba soyayya ta ko kadan na ba wani ba ta Allah da nake ba wani a Allah ya riƙe haka ni ma na riƙe ubangiji kamar takhadha ibrahima khalila kamar yadda Allah ya riƙe annabi ibrahim ma ni da annabi ibrahim a duniya mu biyu ne kada muke da wannan matsayi din to ba za mu saka wani mu mu yi wa wani mu zabi mu za akwai na uku ba ba za mu yi ba ولو كنت متخذا امتي قليلا الامه من امتي قليلا da zan mariki wani na bashi irin soyayyan nan latakhasu ababakar khalilan da sai na abubakar ne zan bawa kun ga girman sai na abubakar ce ba wanda ya cancanci in sai sai na abubakar amma bazan iya bashi ba saboda Allah ya riga ya ba ala yanzu annabi zai isar da sako ku saurara wa inna man kana qablakum wa'anda suke kafin bayan ku wannan fa saura kwana biyar annabi ya rasu ne mala'ika ya sauko masa yana cikin wannan magagin mutuwa din sallallahu alaihi wasallam yace ala an inna man kana qablakum ku sani wa'anda suke kafin ku kanu sun kasance yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida suna rikan kabarin annabawan su masallatai su je su yi ta bauta a cikin su yi hotuna suna manna yanzu kaga har baji ake yi har stika ake yi har a manna a mota a manna a kaza na shehunai na waliyai ala ku ina muku na wasiya fala tattakhidul qubur masajid kar ku yadda kabarin annabawan ku rike su zaman sallaci ku je kuna bautawa Allah a gurin bautar Allah ma fa an hana kai na kuma ga bautan su to nan kuma ka je waliyai Kano ka je da sauran zaka bautawa kabari ake daga nan ake tashi a tafi hubbaran shehu a Sokoto a bautawa shehu a roki shehu ya yaye bala'i to kar ku rike su haka fa inni anhaakum an zalik ni na hana ku hadisin muslim ingantacce wanda da shi a cikin su muke karban addinin mu faqad naha anhu fi akhir hayatihi annabi a ƙarshen rayuwarsa ya hana wannan aiki din thumma innahu la'ana sannan annabi ya tsine mu huwa fi siyaqi yana magagin mutuwa sallallahu alaihi wasallam min man fa'alahu ga duk wanda ya aikata ka ya tsine wa salatu inda ha min zalika kai sallah a gurin ma sallah ma a Allah zaka yi wa ma an haramta kuma an tsine wanda ya haka wa in lam yubna masjidun koda ba a gina masallaci ba fa ba wai sai an gina masallacin ba domin ƙasa ko ina ai masallaci ne abinda aka hana ka yi sallah din balle kuma ka yi gini yin sallah shine masallacin domin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ju'ilat liyal ardu gashi nan ma ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura an sami ƙasa ko ina masallaci ne wa huwa ma'ana qawluhu shine ma'ana ma'ana qawliha wannan shine ma'anan fadin mai ruwayan hadisi kashi an yuttakaza masjidan ana tsoro kare zama masallaci dan kar a je ayi bauta ayi sallah fa inna sahabata lam yakunu liyabnu hawla qabrihi masjidan sahabbai ba su gina kabari a gefen masallacin annabi ba sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya gina ba wanda ya zo ya gina kabari a kan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai masallacin ya iso kabarin da ya iso kuma ba a shiga ciki ba ba a yi ba har yau dinnan kabarin annabi waje yake sallallahu alaihi wa sallam wa kullu mawdi'in duk wani guri wa kullu mawdi'in duk wani guri usidatis salatu fihi wanda aka nufi yin sallah a ciki aka yi sallah a cikin sa faqad tukhidha masjidan an karbi ya da zama masallaci kenan duk gunda aka yi sallah gunsa kamar masallaci ne hukuncin sa hukuncin masallaci bal kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjidan duk gunda ake sallah ana kiransa masallaci kama kala kamar yadda annabi ya ce ju'ilal liyar ardu masjidan wa tahura Allah ya saka min kasa wajen tsarki ne kuma wajen sallah ne duk inda sallah ta same kawai kai ko ba a gina masallaci ba ko a jeji ne ko a gidanka in kada sallah kai sunansa masallaci kisa mata gurin sallan su ake ce masa mihrab hadisi na karshe ko hadisi na ƙarshe shine li Ahmad daga Ahmad bi sanadin jayyid da sanadi mai kyau an ibn Mas'ud daga Abdullah dan Mas'ud marfu'an daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna min shirari inna min shirarin nasi mutanen da suka fi sharri a duniya guda biyu ne in ƙarshen duniya ta zo ko kuma ma gaba ɗaya mutanen da suka fi sharri a duniya mutum biyu ne na ɗaya man tudriku musa'atu hum ahya duk wanda aka ce yau an busa kaho na tashin alkiyama kuma kana rayi kana daga cikin mafi sharrin mutane Allah karka nuna mana tashin kiyama a ce muna rayi Allah karka nuna mana a ce yau an busa kaho na tashin kiyama kuma kana rayi kana daga cikin mafi sharrin mutane domin duk alherin ya kare har ka zo kai kuma karshen alheri ne sharrin da ya gama taruwa na bala'i kana cikin sa ka halaka sai na biyu wallazina yattakhizuna al-qubur masajid wanda suka fi kowa sharri na biyu sune wanda suka riki kabari ya zama masallaci wannan hadisi ne ingantacce kan riki kabari ya zama masallaci mun fada baya ai shirarul khalqi sune suka fi kowa sharri wa sallallahu alaihi wasallam muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk sai mun hadu a darasi na 21 insha Allah ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh